الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يومنا رانا الرباء أكو رمضان na shekarar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda hakan ya daidai da sha uku ga watan uku miladi a dubu biyu da ishirin da hudu za mu ci gaba da tafsir a wannan masallaci mai albarka na zawiyar shek malam musa unguwar mai gayya rahimahullahu ta'ala a jiya mun karanta aya ko ayoyi wanda suke bayani kan lu'umci da shakiyanci irin na yahudu game da ƙoƙarin harrafa da canza hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya kawo a cikin littafinsu suka kiyarda suka kawo manzan Allah manzan Allah ya tabbatar kuma suka yi bore da kuma kashe annabawan da suka riƙa yi da ƙaryar da suka riƙa yi cewa wai Allah ta'ala ba zai yi azaba gare su ba duk wani bai hude wai a maganar su Allah ta'ala ba zai mashi azaba ba sai kwana arba'in da ɗaya duk ta'addancin da zai yi Allah ta'ala ce wannan abin ya ruɗe su game da ƙaryar da suka kirkira din nan a cikin addinin su ta kirkire su to Allah ta'ala zai ci gaba da gaya mana yaya al'amarin zai kasance gare su ranar tashin alkiyama shine karatunmu na yau Allah ta'ala ya saba dace نعم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر الله تبارك وتعالى يكسوا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون su da suka kirkira ma Allah wannan ƙarya ba hujja ta aya ko ta maganar Allah suka kuta wa Allah ƙarya cewar wai duk wani bai hude duk laifin da zai ma Allah Allah ba zai azabtar da shi a cikin wuta ba sai kwana arba'in da ɗaya iya adadin kwanakin da iyayensu san na farko suka bautawa dan maraki a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce wannan ba gaskiya bane fa kaifa idza jama'anahum li yawmin la rayba fi to yaya za su kenan idan muka tattara su gaba daya a cikin wannan yinin da babu shakku a cikin sa sai ya faru shine ranar tashin alkiyama sun yi mana irin wannan ƙarya wanda ba mu faɗa ba to ya za su kenan ma'ana wannan wani irin ta'abiri ne daga Allah subhanahu wata'ala na abin da zai riske su na firgici da tashin hankali ko yanzu ai idan aka kamo wani dan ta'adda idan aka idan aka nuno shi a kafar a kafar sada zumunta din nan za ka ga duk irin share da fata ila ce shine masu kidnapping guri kaza yana magana yadda ka sanya nutse a kasa saboda ya san ranar ba za a bar shi ba to walantana kuma kamun ubangiji inna baɗa sharaddika la shadidun kamun ubangijinka mai tsanani ne wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhzahu alimun shadid kamun ubangijinka yana da radadi yana da tsanani sun sanyo sun yi wannan abin to Allah ta'ala ce yaya kenan za su yi idan muka tattara su a cikin wannan wunin da babu shakku a cikin su sai ya faru ma'ana za su firgice hankalin su zai tashi kuma sannan wannan tashin hankalin da firgicewar ba zai hana kuma a yi masu hukuncin da za a yi masu ba wa wafiyar kullu nafsin ma kasabat za a cika ma kowace rai abinda ta aikata wahum la yuzlamun su dinnan ba za a zalunce su ba to wannan aya duk da cewa tana magana kan yahudawa asalatan a cikin asali to amma kuma shamila ce cikin kowane al'amari na bayi gaba daya ranar lahira idan ta zo aka tattara bayi za a za a kawo za a ba za a ba da littattafai na ayyuka Allah ta'ala zai ce me yake sai qira'ati ta baka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kowa Allah ta'ala zai ce ka karanta littafin ka da kanka ka isa kai wa kanka hisabi da kanka za ga idan an ba da littafin wani za ka ji yana ta ha'u muqra'u kitabiya saboda ya ga abin da ke ciki mai kyau ne ku karba ku karanta littafin nan nawa ya san ya ga abu mai kyau wani kuma da ya karba ta hannun hagu sai ce ya laita ni lam uta kitabiya ina ma dai ni ba a bani wannan littafin nawa ba Allah ya tsare mu to amma a daidai wannan lokaci al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fita cikin musnad dinsa da wasu marwayatan ma da dama cewar Allah ta'ala zai kusantar da bawan sa ranar tashin alkiyama fa yadau alaihi kanafa sai Allah ta'ala ya dora masa jin kai irin nashi fa yuqarriruhu bi dhunubihi Allah ta'ala ya sanya wannan bawa ya yi furuci da laifukan da ya aikata fa ya Allah ya ce wa bawan a ta'arifa zamba kaza ko ka san laifi kaza da kai sai ce na sani hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu qad halak har sai Allah ya tabbatar da wannan bawa game da laifin da ya tabbata ya sa ya tabbatar har sai bawan yana gani cewa a ransa ya fa halaka kawai babu wata mafita فيقول سي الله تعالى يسي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم شكرا فا ni na ai na rufa ma asiri a duniya mutane ba su san kana wannan ayyukan ba to ai kuma a yau tunda da hannu lullube ka ba hisabin nike ma gaban kowa ba to ai kuma yafe ma zan yi kuma a yau an ce fa yau ba kitaba hasanati bi yamini sai a bashi littafin sha'awan ayyukan shi a hannun shi na dama to haka wannan tsantsar farla ce ta Allah wanda mu ko muna fatan Allah ta'ala ya sa mu shige cikin wannan farla ta Allah to su yahudawa Allah ta'ala ya ce fa kaifa idza jama'anahu da masu nau'i manya manyan laifuka liyawmin la rayba fi la rayba fi wa wafiyar kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba ta hanyar rage masu wani ayyuka na alkhairi ko kuma ƙara masu zunuban ayyukan da ba su aikata ba domin Allah ta'ala baya zalunci na'am
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء
نعم وتعز من تشاء وتذل من تشاء نعم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله أكبر الله تبارك وتعالى يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير wannan aya tana da sababin nuzul akwai dalilin saukarta duk da cewar shamila ce ta ta ta tattara duk wani ma'ana da ta kunsa za ta za ta aiki akan duk ma'anar da ta kunsa to amma dai tana da dalilin sauka dalilin saukarta an ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya bashi nasara akan garin Makka ya shige ta anwa cikin ƙarfi an rinjaye su duk da cewa ba yaƙi ake ba amma dai an zo an rinjaye sun yi saranda an shige ta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha lam tahilla li ahadin qabli a shiga maka da ƙarfi bai taba halatta ba ga wani tsaya cikin halittu kafin ni kuma wa inna ma uhillat li sa'atun min nahar ko kuma sa'atan min nahar an halatta min maka ni kaina dan wata sa'a daga cikin wuni aka ce in shige ta da wannan siga yace to innaha lan tahilla li ba'd li ahadin ba'd to makka kun ba za ta taba halatta ga wani baya na ba yazo ya shige ta da irin wannan siga an gane ko to bayan ma'aikin Allah ya shiga an yi duk abin da za a yi ya ci galaba an yi komai makka ta zama gidan musulunci to sai ma'aiki bayan ya tara sahabbai a cikin garin makka sai ke cewa ina maku bishara Allah tabaraka wa ta'ala zai tabbatar maku da daular Farisa da Rum. Jama'a wannan yaran fa mai girma ne a wancan lokaci. Kamar yanzu ka ce Allah ta'ala zai tabbatar maku da daular Amerika da Ingila. Kaga ai su ne super power na ka super power na kafircin duniya gaba daya. To munafikai da Yahudawa sai suka ce haihata haihata kai wannan abin ba zai taɓa yiwa ba inna farisa wa rum ai farisa da rum daula ce wadda ba zai iya cin galaba a kanta ba suka faɗa amma suke so alam takfihi makka hatta ya dama fi farisa wa rum makkan da ya ci da yaƙi bata ishe shi ba har yana tsammani ko yana kwaɗayin cin daular farisa da rumawa suka karyata dai amma a tsegumsa a gefe guda to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya dan ya gwada gaba ɗaya al'amarin mulkin da na komai ma a hannun shi yake yi shi yake badawa kuma shi yake karbewa kuma wani iko na Allah ita daular Rum din zamanin sayyidina Umar hayda aka ci galaba kansu duka da Rum da Farisa da sayyida aka ci galaba kansu kaga abin da manzo Allah ya faɗa ya tabbata gaskiya kenan kuma sayyidina Umar din ma sai ya shige ta da sai sai ya shiga da wani irin abin ban mamaki yana da wata riga wadda take tana da fashi fiye da goma da ita ya shiga har abokin tafiyarsa kuma ya shiga yana jan linzamin dokin abokin tafiyarsa shi sayyidina Umar din kun san dalili daga madina suka taho da shi da abokin tafiyarsa suna yin munawaba ya karba karba in wannan yaho aka yi tafiya mai tsawo sai wannan ya sauka to an zo waje nan baki bakin kasar da za a shiga sai ya zamto hawan wancan ne sai ke cewa ya amiral mu'minin tunda an zo kusa da su dan Allah ka taimaka yanzu dai ka hauna yafe domin mu shiga kuma ka canza waɗannan kayan ka canza kaya kuma ka hauni in zaka sai ce ba zan canza kaya ba na hadu qaumun a azzana Allah bil islam fa mata talamnal izzata fi ghairihi azallana Allah ai mu mutane ne wanda Allah ya girmama mu ba dan riga ba da musulunci Allah ya girmama mu to duk lokacin da muke muke neman girma a inda ba musulunci ba ta hanyar wani kyale-kyale to Allah ta'ala zai kankanta mu ne da haka ba zan canza rigar ba kuma kai zaka hau sama ni zan zaka yau ga shugaban musulmi ya taho a ƙasa daga madina a kamar kamar daular amerika ya zo zai karba kuma da riguna ba da riga mai fati fiye da goma kuma ka san wani iko da Allah da ke an faɗi masu sufofin su rumawa shugabansu da ya zo ya ce ina shugaban naku aka nuna sayar da umar ya kalle shi da kyau ya gani ga ya ce to shine wannan kuwa ta inda a ce ba da wannan siga ya zo ba da ba zan bada ba sai dai a gwarza yaƙi biyar da zai faru abin ya faru an ce mana da wannan sigar zai zo ya anshe ta kaga Allah ya gazgata manzansa to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan saboda wancan tsegumi na munafikai Allah ya ce kul ka gaya masu ka ce Allahumma malikal mulk kaga siga ce ta addu'a amma kuma raddi ne gare su ka ce ma ya Allah mamallakin mulki gaba daya kai ke rike da shi kai ke mallakar sa tu'til mulka man tasha kai ne kake ba da mulki ga wanda ka ga dama ko kaga mutum yayi wata a harƙalla ko yayi wasu dabaru ko ya nuna wata fawa ya anshi mulki to a hakika dai Allah ta'ala shi ya so ya bashi wannan mulki tu'til mulka man tasha kaga bai ce tu'til mulka man tuhibbu ba ko kana ba da mulki ga wanda kaga daman ka bashi kawai sannan watan zi'ul mulka mimman tasha kana kuma kwata mulki daga hannun wanda kaga dama wato ishara ce gare su cewar ashe Allah ta'ala idan ya so ya ba musulmi mulkin Farisa da Rum tunda shi ke ba da ta zai iya ba su kuma da yadda ake ganin karfin daular Farisa da Rum in Allah ta'ala ya so ya kwace mulkin daga hannunsu kuma zai kwace kuma wannan mu kan ma'adan kasar ai duk mai hankali ya tabbatar da shekara wajen tara nan baya a kasar nan akwai wata jam'iyya har ma taken da ake wa jam'iyyar shine power ko power ana ganin kawai ba za ta iya karewa ba da Allah da Allah ta'ala ya so ya kwace mulkin bai kwace ba power ta hana mulkin ya kwace ya kwatu da fawar da komai amma haka Allah ta'ala ya kwace abinsa saboda ya so ya kwace haka kuma ran da Allah ta'ala ya so ya maida musu kuma zai iya maida musu saboda shi ke bada kuma shi ke karbewa wa tanzimul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha kuma Allah ta'ala kake kai ne kake bada girma da buwaya ga wanda ka so ka bashi wa tuzillu man tasha kuma kai ne kake kaskantar da wanda ka ga dama ishara ce zuwa ga cewa ashe daular can ta Rum da Farisa wannan buwayar da aka ga sun yi Allah ta'ala shi ya ba su wannan girman kuma wata wata zullu man tasha kuma kana kaskantar da wanda ya ga dama ran da Allah ta'ala ya so ya kaskantar da su ya kwace kuma zai kaskantar da su din ya kwace mulki bi yadika alkhair alhairi gaba daya a hannunka yake wannan shine abinda na yake nassin aya amma duba cikin tafsirul jalalain ka ga inda mai tafsirin ya ce ai wa sharru alhairi na hannunka kuma ma dai har da ma sharru duk a hannunka yake sai dai me yasa ita ayar ba ta faɗi wa sharru din ba gashi kuma cewa hacci din a hannun Allah yake an ce wannan adaban ma Allah ana haka ne saboda yin ladabi tare da Allah subhanahu wata'ala amma wani mai fada yana cewa wala fa'ilan lil khairi wa sharri dunahu wa min adabin lasna lahu nansibu sharra ba wani mai aikata alkhairi ko sharri idan ba Allah ba babu shi amma saboda ladabi ba mu zamto muna jingina ma Allah sharri ba wanda ya kalli zirin suratul kafi zai ga irin wannan tsarin ko wajen maganar ginin katanga wajen maganan kai haka fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma fa arada rabbuka kawai saboda alkhairi amma wajen magana fasa jirgi tunda aibi ne fa arattu sai shi khidir yace fa arattu ana aibaha sai ne nufin in aibanta wannan jirgin wajen kuma maganan fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan lokacin da ya kashe yaro to ya yi sa lamiri da nashi da na Allah wajen kisan kanshi wajen canzawar kuma ubangiji amma wajen alhairin tsantsa fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma da haka wannan hakikar haka take ba a jingina ma Allah sharri ba za ka aikata saba Allah ba kamar zina kamar sata sai ka rika cewa ai haka Allah ya nufi baka iya magana ba ka san girman Allah ba salata shaidan ne ya ziga ka da zuciyarka amma in Allah ta'ala ya sa ka aikata alkhairi ka aikata wani abu ko na sada zumunci ko na taimakon addini ko na tausayi ko wani abu dai wanda shari'a take so a yi to wannan sai ka ce Allah ne ya taimake ni na aikata haka Allah ya kaddara na aikata amma wani mugun abu kar ka sake ka jingina ma Allah sai dai kai kokari ka jingina ma shaidan ko kuma sharrin zuciyarka ina ba ta an gane wannan to saboda haka biya likar khair alhairi na hannunka ma'ana hadda aka san alhairi shi ma duk a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir hakika kai din nan kana kai mai iko ne a bisa kowane abu ba abin da ke gagaran Allah subhanahu wata'ala sai dai abin da bai so ya yi ba wani malami cikin sufaye yana da wani baiti zan so in kawo shi wajen inna Allah ala kulli shay'in qadir yana cewa laysa ala Allah bi mustankarin an yajma'a al-alama fi wahid ba a musanta ma Allah ya iya tattara halittu gaba ɗaya a cikin wani guri guri ɗaya kamar misalin cikin masallacin nan in Allah ta'ala ya so zai iya hada dukkan duniya a cikin girman da bai wuce masallacin nan ba wani hankali shi yana nema ya yakin dauka ko to ga karamin misali ana iya daukar hoto wanda bai wuce fadin tafin hannuna ba wanda yake kuma hoton zai iya daukar mutum ɗari yau ga mutum ɗari kuma za ka iya cewa gawa ne gawa ne gawa ne dan adam kenan hagajiyayye ya aikata abin da ya tattara mutum ɗari a tafin hannu ya wuce tafin hannu na ba sai Allah to an ce akwai wani kamar limami ne na masallacin juma'a sai yana jujjuye wannan baitin yana wa bai to nan lokacin juma'a ya kusa a tsaya a ji wannan kissa akwai itibar tare da ita duk da cewa ita kissa ba hadisi bane da zai bar cewa tabbacin ko ta ba da kuma ta ba amma da cikinta akwai abu na nuna girman Allah subhanahu wata'ala cewar wannan limami sai ya zo ya sami matarsa kamar tana tuka tuwo amma dai yana ta jijiyo wannan baiti a ce Allah zai iya tattara mutane a cikin kamar ɗaki da yana anya kamar dai zai mayu kuwa zuciyar tana ta mai waiwayi sai ya ce mata dan ba ni buta da Allah ya dan kewaya da aka ba shi buta sai ya kewaya yana kewayawa cikin makewayi sai ya ga an wurga shi wani gu wata duniyar daban kawai a je san yadda bai jin yaran su aka kai shi gidan sarki ana ta renan shi a hankali har ya iya jin maganar su har ya saba da su har aka ba shi aure har ya hayyafi ya'ya da yawa ƴaƴan ma suka yi aure ya samu jikoki ranar ya ƙara shi ya shiga ya ƙara shiga wani makewayi a can din sai kuma ya gashi a cikin wancan makewayin na wajen shekara fiye da sittin a baya yana ta tunani sai ya tuno to lallai nan ne ko asalin ko inda yake sai ya tafi kuma sai iske matar da tana ta tuka tuwo sai ta mai gida yanzu ka shiga ka fito yanzu kai baka taba kyan dadewa a cikin bayi ba kamar wannan lokacin yana kallanta yana tunowa yana kallanta yana tunowa har ya gano al'amarin yadda yake a hakika daga nan sai ya kyale ta makawa ya je shirya ya tafi shi masallacin juma'a bayan ya kammala al'amarin da zai yake zuwa gida yake cewa to wallahi kunji kunji kunji abin da ya faru gare shi shi a can gurin wannan dan shiga bayan da yake sawa yanzu na shiga yanzu na fito na je na na hayayyafa na yi aure na yi ƴaƴa da jikoki a can gurin aka ce anya malam baka samu matsayi sai haka yake wannan ba matsala na samu ba kuma waɗancan ƴaƴan sai da suka dinga bincike suka gano inda yake suka zo kuma su ne wato Allah ta'ala ya so ya gwada mai cewa shi fa Allah in bai so ya abu ba kawai in ka ga abu ba zai yi ba to Allah bai so ya yi shi ba ne kawai sakan biyu sai Allah ya mai da shi shekara ɗari a wani gum kuma sakan biyun ce kai kake gani kawai ba zai yiwu ba shi Allah ta'ala ba abin da ba zai iya ba ko ala kulli shay'in aka ce ba wani abin da Allah ta'ala idan ya so ya yi shi ba zai yiwu ba to Allah ta'ala cikin irin na iko naka muna roƙon ka kawo mana ingantaccen zaman lafiya a ƙasar mu kuma Allah ta'ala ka ƙara ba shugabanni dama na gyaran al'amura a ƙasar nan to amma a hirin al'allamatu sawi a cikin sharhin da ya ma tafsir jalalai hashiyarsa ya ce ya zo cikin sashen littattafai Allah ta'ala yana cewa nifa anallahu almaliku malikul muluki wal mulki ni ne Allah Allah ke faɗin haka kuma ni ne sarki na haƙiƙa ni ne mamallakin sarakuna sai ce al-muluku an gane ko wa mulkuhum wa nawasihim biyadayya sarakuna da mulkin nasu da gashin kansu wanda zan in zasu inda na gadawa duk a hannaye na yake yace idan bayi suka yi man da'a sai in sanya sarakuna su zama rahama a gare su idan kuma bayi suka bijire min suka saba min sai in sanya sarakuna da masu mulki su zama a ƙuba a gare su to kaga a hirdin mu kenan ko mu yi da'a ga Allah sai Allah ta'ala ya sanya tausayin mu a cikin zukatan masu mulkin mu mu daina bujirewa har ma cikin cikin sawi din yake cewa fala tashtagilu bi sabbil muluk kada ku dukufa da zagin sarakuna ku ne in kuka gyara zan gyara su su zama maku rahama idan kuka lalace to zan sanya su zama maku akuba to kuma yana daga cikin akuba din nan a ce ana samun masu mulki wanda su ba su san wahalar duniya ba kwata-kwata wannan shi ma yana daga cikin illoli manya-manya ma'aiki alaihi salatu wasallam yana cewa idan Allah ta'ala yana so ya azabtar da wata al'umma ja'ala mut ja'ala mulkahum ko amrahum ila mutrafihim ja'ala amrahum ila mutrafihim sai ya sanya lamarin mulkin su a hannayen majiya dadi wanda ba ma su san wahalar duniya ba kwata kwata da haka in suka ana cewa talakawa suna da cewa ana ta kuka ana shan wahala shi sai ya kama wani ma albara ta ai shi ba san wahala ba bai taba shigar ta ba an taba tambayar ɗaya daga cikin irin waɗannan wai wace irin wahala ce ya sha wanda ba zai taɓa mancewa da ita ba wai sai ya ce mota shi ta taɓa yin fashi kika ji wannan abu nan Allah abin ban dariya wai shine wahalar da ba zai taɓa mantawa da ita ba mota shi ta taɓa yin fashi kuma aka nemi mai gyara a kusa ba a samu ba sai da ya tafiyar wajen kilomita ko ɗaya ne to shine wannan wahalar ba zai taɓa mantawa da ita ba to zira Allah wannan dan kace ne kana cikin talauci da wahala da matsuwa ila ruwan shi kai ka sani tun da ya taso a gidansu Nazir din da ake kai shi ko sojoji ke gadinta ya ci abin da yake so ya je duk inda zai shiga ko ina ana gadinsa ya firamare mai tsada mai gata wanda kila a san ma ake masa girka masa abinci da nama da duk abin da suke so da ya kira sakandare din ma a wata kasa zai je ya yi ta yana dawowa cikin jin daɗi kawai a ce shi ne ministan kaza sai wannan ya shirya saurari ka in kana cewa kana shan wahala ma ina ruwan shi da wahalar da kake sha to Allah ta'ala ya sanya sarakuna da masu mulki su zama mana rahama kada ya sanya su zama mana azaba to wannan aya Allahumma malikal mulki Allah shine mamallakin mulki kuma in ya so ya bada mulki ga kowaye yana iya bashi mulki in ya so ya kwace ga kowaye zai iya kwacewa ƙarfin soja da hikima ba shi ke bada mulki ba amma wanzuwan mulkin idan Allah ta'ala ya ba mutum mulki to kuma an ce wanzuwar shi shine adalci in dai mutum zai rika yin adalci to wannan Allah ta'ala yana taimakon mai mulki idan yana adalci ko da shi kafiri ne in ji manzon Allah ko da arne ne in dai yana wa mutane adalci to gwamnatin shi za ta wanzu za ta zauna lafiya amma kuma mulki baya wanzuwa baya zauna lafiya tare da koda musulmi ne inda yana yin zalunci baya yin adalci wannan gargadi ne ga waɗanda Allah ya ba su mulki su yi adalci su tsaya su sauke nauyin da Allah ta'ala ya ɗora musu wallahi Allah ta'ala yana kallon ka kuma ka isa ka layin ce mashi ba talakawa su ake yaudara za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza amma shi Allah ya san hakikanin abin da kake nufi in kana nufin yin za ka shi ya sani in kana nufin yaudaran mutane kake yi ko kuma a zo a fara abin kamar da gaske kuma ƙarya ne ba yi za a yi ba ko a zo a yi abin na yaudara to duk Allah ta'ala yana kallon wannan kun ba zai ba zai kyale ba muna jin hankalin waɗanda Allah ta'ala ya ba su shugabanci su tsaya su yi adalci su yi abu tsakaninsu da Allah sai Allah ya taimake su kuma ya wanzar da mulkinsu Allah ta'ala ya ba su ikon yin wannan to malam sai mu je aya gaba ko tulijul laila na'am وتخرج الحي من المسجد وتخرج المسجد من الحي نعم وتطلب من تشاء بغير حساب الله أكبر لطيفة wani kissa ce na tuno ta mai ban sha'awa wajen karɓan mulki ga wanda Allah ya so ya ba da shi ga wanda ya so in Allah ta'ala ya so ya kwace wa mutum mulki wani lokaci shi da kanshi ma zai yi abin da mulkin nashi zai salwanta daga hannunsa kissar abin da take nunawa wani basarake ne ya tsani wani malami sai ke cewa ya mai wata tambaya yake cewa akramaka Allah ko kuma ce malam wani ine maka tambaya idan baka bani amsa ba zuwa lokaci kaza ni kuma sai na sa an kashe ka tambayar shi ne bayan Allah ta'ala ya gama halittu gaba ɗaya ya kaddara komai da komai to yanzu me Allah ke yi a yanzu amsa ake so ka bada malami bai san amsa ba yana ta ramewa yana ta ramewa a cikin ɗalibansa wani Allah ya haskaka mai sai ga malamin sa yana ta ramewa sai akar maka Allah me ke faruwa sai sai ai kaji kaji abinda sarki yake isa in wannan ne wannan shine kawai yace to abin mai sauki ne idan an zo an yi taron an ce ka bada amsa kawai su ka ce kawai wannan tambaye shi zai sa ana kai dalibin ka ba zai bada wannan amsa ba kai zaka bada amsa ba yace to ba wannan ne bai ce kai dai ka ce haka ba ruwanka kawai ka ce wannan tambaye dan wannan kawai ina wane yazo ya bada amsa yace ni zan zo ni zan bashi amsa da kaina inji shi dalibin shikenan malami bai wata amsa ba aka taru to bismillah yazo yazo da shi wai tambaya kaza ina ina wani zo ka ba su amsa ni wannan ba ma zan ba da amsa kanta ba sai dalibi da ya zauna dalibi ne a babba sai ki sa to ranka da ka san shi duk wanda zai ba da amsa yana da yana da kyau kuma a cika sharuɗin sa sai me sharuɗin ka ita sharaɗi na shine wannan kayan naka sai ka je ka suro min suna sanya sharaɗi na kenan bayan na sanya su fadawan da suke tare da kai duk sai ka ce su dawo bayana to haka zan baka amsa ita mai sauki ne shi ya sarki ya je ya ciro ya sa ita kuma da sharadi ka kawo kaya irin na talakawa ya sawo dan dai a kure a kure dai saboda in ya ga da ba da amsa to malamin nasu za a kashe yayi sai ya zo a baya ga ga fadawa a bayan wannan dalibi ya sanya rawani da komai sai ce to ranke da zan ba da amsa yanzu fa yace yi ba da amsa yace abinda Allah ta'ala yake yi shine yu'izzu wa yuzillu wa yuli wa ya'zilu yana girmama wani yana kaskanta wani yana tuba wani sarauta yana sa wani sarauta kamar yadda Allah ya sanya hannu zama sarki sai kuma ka zama talaka yace ba da ko ba haka wani suka ce kwarai ko ranke da yace a kama a kama shi kawai abinda Allah ke yi kenan kawai kaga da kan shi ya yi sanadiyar mai salwantar mulkinsa da ke Allah ya so ya kwace din kuma shi kuma wannan da Allah ya so ya bashi yana makaranta ma ga shi yanzu ya zama sarki kuma shi ke ya zama sarkin so da haka Allah ta'ala kamar shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa malikul muluki idza wahab la tas'alanna 'anis sabab fallahu yu'ti abdahu wa qif ala haddil adab kaga sarkin sarakuna idan ya bada abu karka tambayi dalili ya so ya bada ne kawai yace Allah ta'ala yana ba bawansa abin da ya ga dama kai dai kai ladabi kawai in kaga Allah ta'ala bai abu ba kamar yadda na faɗa bai so ya yi shi bane kawai amma in ya so ya yi shi to lallai zai yi shi to aya ta gaba tana cewa tulijin laila fil nahar Allah kai ne kake shigar da dare a cikin wuni me ma'anar Allah yana shigar da dare a cikin wuni shine wasu lokuta wuni yakan fi dare tsawo kamar lokacin sanyi kenan ko zaka a lokacin zafi kai zaka iske yini yakan fi dare tsawo wa tulijin nahara tulijin layli fil nahar ko wa tulijin nahara fil layl kuma kana shigar da wuni a cikin dare shi kuma kamar lokacin sanyi kenan lokacin sanyi zaka iske shi kuma wuni ba shi da tsawo sai dai dare ne ke da tsawo har ma a wannan ma'anar in yi mana wata tsaraba daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ashita'u rabi'ul mu'min kasura naharuhu fasamahu wa dala lailuhu faqamahu lokacin lokacin sanyi lokacin bazaran mumini kenan lokacin daminar mumini kenan lokacin da zai samu alkhairi kaga dai wunin sa ya zama gajeren wuni sai azumi babu wahala daransa ya zama mai tsawo sai ya raya daren ya kai sallah ya ga daren ya ki karewa to amma idan ka ji ko yanzu an ce idan ka ji idan ka ji idan ka ji an ce mutum ya ce har asuba ta yi to tabbatar da cewa bacci ya ta yi kuwa amma idan mutum ya raya dare zai gane lallai dare yana da tsawo tunda kaji Allah ta'ala ce wa min al-layli ko fasjud lahu wasabbihu laylan tawila da daddare kai tasbihi ga Allah kai wa Allah sujada kai tasbihi gare shi a dare mai tsawo ma'ana dare mai tsawo shine daren da aka raya amma in mutum bacci ya tayi da yana an ce as-salatu khairun min an-nawm sai ce wai asuba tayi to ai bacci kai tayi akwai nabigatu zubiyani kenan ina ganin kamar shine ko da yake cewa walailin uqasihi badi'il kawakibi da dare wanda nake ta fama da wannan daren wanda taurarinsa suke da jinkirin tafiya yana dadewa bai kare ba to dare ne wanda mutum bai yi bacci ba yana wasu al'amura zai ga daren ya dade sosai bai kare ba to wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mumini lokacin sanyi kamar kaka ce a gunsa ko kuma kamar damuna ce ta samun alkhairi dare yana da tsawo ya tashi ta ibada rana kuma yini kai gajere ne shi kuma zai yi azumi cikin sauki ba tare da wahala ba wa tulujin nahar fil layl wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy kuma kana fitar da rayayye daga matacce kuma kana fitar da matacce daga rayayye menene ma'anar cewar Allah yana yana fitar da matacce daga rayayye kuma ya fitar da rayayye daga matacce an ce kamar yadda wannan kurdubi ya faɗa cewar kamar yadda Allah ta'ala yake fitar da shuka kaga shuka ai rayayya ce za ga tana yin ganye tana ta ƙara girma a hankali yana fitar da ita ne daga ƙwayar hatsi in ka shuka masara ko dawa ko wake ko wani amfani na gona to zaka iske yana ta in ya fito shi kaga wannan abu ai matacce ne haka amma da kan sanya shi karkashin kasa zai tsage wannan shukar ta fito ta dinga girma tana ta yin abin da za ta hata fitar da abin da za ta fitar kuma sannan wannan abin rayayye shi kuma ita shukar kuma a jikinta ne Allah zai fito da ƙwayoyi ɗinta wanda su kuma matattu ne kaga nan kuma ya fitar da matacce daga mai rai kenan kamar ƙwallon dabino duk wata bishiyar dabino duk girmanta ai ƙwallon dabino ƙwara ɗaya ne ake shuka kuma matacce ne amma sai ta taso ta girma ta shekaru fiye da ɗari daranta da komai ana ganin ta haka kuma asalinta daga cikin matacce Allah ya fitar da ita ita ma kuma idan ta girma din ta dinga fitar da abin da za ta fitar za a samu dabino da kwallon dabino wanda shi ma matacce ne to haka wannan shine fassarar Qurtubi amma Ibn Jarir at-Tabari yace wa aulat ta'wilat abin da ya fi dacewa wajen tawilin waɗannan abubuwan shine duk wani dan adam da ya ga yana rayuwa a aban kasa din nan to ai asalin shi dugon maniyi ne ko wannan dugon maniyi ko mataccen abu ne dugon maniyi mataccen abu ne Allah ta'ala na cewa fal yanzur al insanu mimma khuliq khuliqa mimma in dafikin dan adam yayi duba daga me aka hali muka aka halice shi ne ai an halice shi ne daga wani ruwa mai tunkuda juna wajen fitowa shine dugon maniyi to ka gashi shi mai rai amma kuma asalin shi daga matacce yake kuma cewar Allah yana fitar da matacce daga mai rai kamar yadda shi wannan ɗigwamanin ai daga jikin ɗan adam mai rai yake fita kuma ga shi matacce ne to an ce Allah ta'ala tamkar ya faɗi yanayin halittu ne na dukkan sauran abubuwa na halittu masu rai shi wadda wannan sigan ne abu mataccen abu ya zama mai rai mai ran nan sai ya fitar da matacce haka Allah ke ta fitar da halittu saboda buwaya irin tashi da kuma ainihin iko irin nashi ai kaga wannan magana ta ibnu jarir at-tabari tana da goyen bayan hatta nassin alqur'ani ina tunanin a cikin suratu gashir ko fa qalu rabbana amatta nasnatayn wa ahayta nasnatayn fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil suna ta ya ubangiji ka kashe musu biyu an ce mutuwar farko shine digon mani din nan yana matacce sai mutuwa kuma ta hakika ka raya musu biyu shine da lokacin da aka zuba digon maniyin yana matacce kuma sai ka raya mu muka hito halitta mai rai rayawa ta biyu kuma shine ta ranar tashin alkiyama kuma ayoyi da yawa wanda suke gwada haka a cikin bakara ma akwai haka huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma kafin nan kai alladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi akwai dai summa yumitukum summa yuhyikum to ina alar mumin suke ne tunda ta ci zai mu a ba huwa allazi ahayakum bane a'a ba ita bace to shikenan bari a karanto allazina yanquduna ahada Allah min ba'di misaqihi wa yaqbawuna ma amara Allah bihi an yusala wa yafsiruna fil ard kaifa takfuruna billahi ne kaga na gano abuta da kaina to a riga bincikar tilawa wallahi kaifa tak amma ba da mazabaki ne nake ba dan shi mazabaki na sun yana yi kaifa takfuruna billahi Allah ta'ala na cewa ta yaya kuke kafircewa Allah wa kuntum amwatan fa ahayakum gashi da can kun kasance matattu ma'ana dugon mani fa ayakum kuma sai ya raya ku sun bai mi tukum sannan kuma zai ƙara kashe ku shine mutuwa din wanda za a yi sun bai huyikum ko sai kuma ya ya kuma ƙara raya ku sun mai ilai turja'un sannan zuwa gare shi za a maida ku kaga fassarar da ibnu jaririn a tabari tana da goyon baya a cikin alkur'ani mai girma yasa ya ce wa aulatta awilat cikin fassarorin wanda tafi dacewa shine a ce dugon mani shine mataccan kuma dan adam ko ko kuma sauran duk halittu irin su dabbobi masu rai su ne wannan an fitar da masu rai din kenan sannan al'allamatu sawi shi kuma ya ce yana daga cikin ma'anar wannan shine Allah yana fitar da mumini mai rai kenan shine misalin mai rai daga jikin kafiri wanda yake shine ainihin matacce din in ba misalin wannan idan ana magana Khalid bin Walid cikin sahabban manzon Allah da Allah yaya ai zalimi ne ko Khalid bin Walid shi manzon Allah ya mana kabi da Saifullahi al-Maslul takobin Allah gararre to Khalid bin Walid kun san baban shi baban shine Walid bin al-Mughira rikakken kafirin nan wanda ya adawa da manzan Allah amma kuma sai dan shi ya zama takobin Allah zarare kuma kaga Allah ya fitar da me raye daga batacce kai akwai ma wanda ya fi wannan bayyana shine ikrimatu ibn abi sahal sahabin annabi ne mai darajawa wanda ya hidimta wa annabi sosai kuma ya aka yakoki ya kashe arna da yawa amma kaji kun baban shi ai wannan shi ba ma sai an yi karhi ba ikrimatu ibn abi sahal akwai Amr bin al-As baban shi shine As bin Wa'il wanda yake so annabi mai yankakken baya har Allah ta'ala ya saukar da inna shani aka huwa al-abtar to shi shine kuma dan shi ma ya zama Amr bin al-As wanda da ya zama gwamnatin Misra ma a zamanin Sayyidina Umar bin al-Khattab akwai Umm Kulsum bintu Uqbat bin Abi Mu'ayd ita ma Ukubatu bin Abi Mu'ayd shine wanda ya taba zuwa ya ci kwalar Annabi har yayi mai kaki amma kwakin sai ya dawo fuskar sa sai ya dawo mai cin zanzana to yau ga yarsa har har ruwaya take ruwaitowa daga manzo Allah hadisin tana nan a cikin naman samar wai amma dai akwai cikin yana nan cikin riyadus salihin zaga an ummi kulsum binti uqubati bin abi mu'ayd sai iko Allah kenan ya gama adawa da annabi ishi ta tana ruwaito hadisai daga annabi to haka Allah ya fitar da raye daga matace to kuma akwai abin da yake kuma wanda yake reshen wannan sai ga wani mutum fajiri ne lalatacce amma sai Allah ya fitar da ƴaƴa na gari karkashin sa saka iska kuma wani shi kuma bawan Allah sali sai Allah ya fitar da shedanin ƴaƴa a karkashin sa to dina daga cikin layin yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrij al-mayyit min al-hayy kuma wanda Allah ya lalataccen fa duk tarbiyar da zaka bashi wallahi baka isa ba to iya iya tarbiyar ka kai ya annabi nuhu alaihi salam dan shi sai da ya zanto idan annabi nuhu yayi wa'azi sai ya zo gurin shi zai buge wa mutane gwiwa bayan idan ana ta kamar za a musulunta an tafi sai ce babana ne ya zo nan gurin ya gaya maku wasu nan ganu eh to ai dama dai ku yi hakuri yana da dan tabin kwakwalwa ne yawa saboda kar ku damu wannan manja ba ya saba mu ma neman shi nake ma mu je mu je aje shi a gida ya sai wato ai mun da magana ya sa mana shagu a cikin ta da ne fa wannan saboda haka a shi yasa akwai shi sawi din sande dangane da irin wannan cewa Allah ta'ala shine ke yin tarbiya ta hakika yana cewa إذا المرء لم يخلق سعيدا مدى العزل فقد خاب من ربى وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل yace in dai mutum ba a rubuto shi mutumin kirki ba a wajen Allah duk wani mai tarbiyya ba zai ci nasara ba duk wani mai gurin ya zama wani abu na kwarai ba zai ci nasara ba yace ai kaga an taba yin Musa guda biyu akwai Musa as-Samiri wanda Jibril dan zina ne aka jefar da shi Jibril ya rika zuwa yana renansa amma karshe ya zama kafiri amma annabi Musa alaihi salatu wassalam shi kuma gidan Fir'auna ya taso abincin fir'auna ya rika ci ya rika yin komai amma kuma karshe ne ya zama mursalun ya zama mursali tarbiyyar gidan fir'auna ce amma kuma shine manzo na Allah kai ba wa manzo na Allah ba shine mai daraja ina tunani ta uku a cikin manzannin Allah gaba daya da ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Musa alaihi sai annabi Ibrahim alaihi salam to sai fa annabi Musa dinnan wanda a gidan fir'auna ya taso to Allah ta'ala ka gyara mana mu ka gyara mana al'ummarmu, kar ka bar su a hannayenmu, ka bar su a hannayenka ya Allah. Turujin lailashin nahari wa turujin nahari filai, wa tukurjin hayya min almayyiti, wa tukurjin mayyita min alhai, wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Kuma Allah kada azurta wanda ka ga dama ba tare da lissafi ba, ko a nan duniya ko a lahira. ai kaga a nan duniya ba dauki arzikin duniya din to zaka iske Allah ta'ala yana bada shi ne ga wanda ya ga dama kawai ba he yana da hikima ba ko yana da dabarun nema ba ko ba he yana da wannan ba ai kaga akwai mutum da zaka iske shi ya zama gawurtaccen mai kudi amma fa bai ma iya lissafi ba kaga wannan inda hikima ce ke kawo nema ai da ba zai samu ba ko lissafi ne ya ce kai ina a ci gaba da yi shi ba zai iya ba amma Allah ta'ala kuma ya tara mishi wani kuma iya lissafi kamar calculator amma ko kwandala babu za a gwada cewa ba ba hikimar ita kuma ita ke badawa ba har ma mai ashaq Abubakar Zarnuji cikin ta'alimi yake cewa wa min ad-dalil 'ala al-qada'i wa hukmihi bu'sul labib wa tibu 'aysh al-ahmad yana daga cikin hujja wanda za ta gwada ma kaddara Allah da hukuncinsa cewar shi ke yi ba wanda bara ke yi ba za ka iya samun mutum mai wayo da hikima amma yana cikin wahala da wayan da hikima sun ki tara mai komai za kuma ka ishi mutum wani shaka tafi can bi ta can kawai haka amma kuma Allah ta'ala ya ingizo mai ya tara masa to yace wannan ya ishe gane cewa Allah ke yi ba dabara ke yi ba to wannan wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab a babin duniya kenan kuma cikin komai ma koma me ma ba shi wannan na bada misali ne da wannan din to a cikin kowane al'amari na duniya din Allah yana bada abin ne ga wanda ya ga dama kawai a ranar lahira kuma Allah yana azurta wanda ya so zai azurta mutane da yawa ba tare da yayi masa hisabi ba hisabin kamar yadda na faɗa jiya kawai ardi ne za a yi gabatarwa kawai za a yi in an gabatar ba za a yi bincike ba ko da a faɗa ne kawai daga nan a ce mai kyan an karɓa mara kyau kuma an yafi shi kenan fa an gama kaga ai ba a hisabi ba gabatarwa kawai aka yi to Allah ta'ala kai ne ke azurta wanda ka so ba tare da hisabi ba to Allah ta'ala kai mana da na duniyan da na lahiran duk Allah kai mana la yattakhidhu al-mu'minun
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من
نعم ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء نعم فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه نعم ويحذركم الله نفسه نعم وإلى الله المصير Allahu akbar to wannan ayar yadda ta ta- ta tattaro abubuwa da yawa ba za mu shiga cikin fassarar ta ba dai idan muka shiga cikin fassarar ta to lokacin da ya rage mana ba zai ishe mu fassara ta ba gaskiya kuma zai zamto gobe mun tashi kaga mu dawo da ita kuma farko kaga gara kawai mu bata zuwa goben gaba ɗaya sai a samu dama fassara ta sai dai kawai kafin mu gama mi addu'a tunda muna da minti kamar biyar a zan ɗanyi wata faɗakarwa faɗakarwar wadda ta shafi mu ne gaba ɗaya musulmi musamman a cikin wannan wata na azumin ramadan wannan wata wata ne da ake ninninka ayyuka na alkhairi dukansu duka ana ninninka ladansu duk abin da kai za a ninka ma shi so saba'in in yanzu kai na fila raka'a biyu a cikin wannan watan za a ninka ma ita so saba'in sai kayi sai kayi na fila in raka'a biyu biyu so saba'in sannan ta iya kamo wannan raka'a biyun da kai to wannan zai sa idan mutum yana da lura da da sanin ya kamata da ƙoƙarin yadda zai ribaci wannan alkhairin wannan watan ba watan da ya kamata mutum ya ragwanci ba ne ko ka iske shi sai dai ya tabbaci ya tabbaci kai tabbaci gashi ga banan zanen Allah ta'ala ya bada a cikin watan amma kai kuma ka kwanta kana tabbaci wani sai ka iske in ba sallah ba kusan da rana bacci ba kawai zai ta yi kawai to wannan tsakani da Allah hakan bai dace ba kuma biye ma zuciya ne da shaidan duk wani zafi da kake ji ka sani cewa wani na nan wajen aikinsa ƙila wasu injina ne ma masu zafi din yana can da azumi a bakin shi yana wannan aikin saboda ya san inda zai samu kobo da ɗari ne a gurin to kai kuma Allah ta'ala ya sa ƙila aikin naka ba yanzu bane ko kuma kana zaune ma ba wani aiki kake yi ba maimakon ka tashi ka dinga ibada kai karatun alkur'ani ko kai nafilfili ko kai tasbihai subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi wanda manzo Allah ya ce idan mutum yayi so dari a wannan wunin ko da ba ba Ramadana bane zinubai shi ko sun kai yawan kumfan teku a hadisin Bukhari fa Allah ta'ala zai share su gaba daya kai kuma kaki kana ta bacci kawai bacci bacci bacci tsakani da Allah yana jan hankalin al'ummar musulmi ba gyara wannan watan Ramadan ba a hana mutum ya dan rintsa ya huta ba in ya ji ya gaji amma ya ɗauki rayuwar azuminsa shi da rana bacci kawai zai ta yi musamman an yi sa akwai wuta ya kunna fanka ya kwanta ya ta bacci wani ma ko sallar aka kira ma ma tashi ma ya sallar ma ba zai iya ba to tsakani da Allah wanda wanda ya ɗauki azumi da wannan ma'anar ya gyara ya tuba ba haka ake yi ba sannan kuma wajen ƙoƙarin taimakon marasa shi waɗanda Allah ta'ala ya hore masu arziki da wadata a hannunsu to fa wannan shine watan da za su sayi aljanna al'umma tana cikin kunci da wahalhalu da halin niyas wasu mutane su kuma Allah ta'ala ya tattara musu alhairai da yawa a hannunsu to fa Allah ta'ala bai tattara musu ba dan su rike kawai ya ba su ne dan su amfani da shi su taimaki wasu to mutum ya kalli bangaren da yake taimakawa waɗanda yake gani suna cikin wahala suna cikin kunci suna cikin yunwa to idan mutum ya haka lalle ya yi amfani da ramadan ta inda ya kamata muna fata haka ita ba kuma gwamnati muna ba ta shawara ta ɗauko hanyoyi na tallafi na gaskiya kuma a biyo hanyoyin abin zai ishi wanda aka yi abin domin sa kar a ba da tallafi kuma sai wasu kuma su tallafe shi kuma ana haka ko an faɗi an ce an ba ku tallafi amma yana zuwa ana ana ba da tallafin sai wasu su tallafe san tsakaninsu sai su raba to gwamnati ta san yadda za ta yi ta ba da abin yadda zai isa hannun waɗanda aka yi abin domin su muna fatan Allah ya sa wannan sako ya isa ma duk wanda muka faɗa saboda su kuma Allah ta'ala ya sa a aikata subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to tambaya Na'am.
misali da ɗauka yana wuri tun daga tun daga sha alfaje ina yi zuwa aiki shayi.
Aiki ne, ake yi. Aiki ne yake kai tun daga safe har isha yi.
Yawa ya kama ta.
Mm.
Aka ce, ko lokaci ɗaya aka ba shi damar yin sallah. Yanzu ya ɗau- Amma ma'aikatar ba ta musulmi ba ce ko? Yawwa. a ce lokaci ɗaya aka ba ka yi salloli duka Mm. to ɗayan biyu ne idan dai ya samu aikin da ba wannan ba ya watsar masu da wannan aikin nasu ya ci gaba da wani aiki ko da bai kai wancan samu ba ya fi mai alheri a matsayin shi na musulmi wanda za su ce ka an baka aiki amma tun daga safe har yamma ba za a baka damar lokacin sallah ba sai so ɗaya tunda su ba ma kasan musulmi bane a garin ba na musulmi bane ko su ba musulmi bane to in ka samu wani aikin da ko bai kai wannan samu ba in dai zaka iya tsara rayuwa ko ya ne ne ka ka yi shi ka kyala wannan in kuma ka rasa sai ka yi shi bisa babin larura kai ta roƙon Allah ya canza maka da abin da ya fi alkhairi sai ka rika hada sallolin gaba ɗaya ka a shi Allah yana gani Allah ta'ala yana gani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم